الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan wannan yawa assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara jira da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala inda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan masallaci mai suna masjidu sanadi bin abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto inda muke ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma wanda yau muna sha hudu ga watan ramadana hijira 1447 uku ga watan uku miladiya 2026 a muna da cikin suratu maryam da haka jiya muna cikin bayanin aya ta 71 zuwa ta 70 zuwa ta 72 ba mu karasa bayanin su ba lokaci ya muna da allah soyo ma za mu koma a kawai na ayoyin guda biyu قال رب الله مدوكين سركي نا cewa in minkum illa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله madaukin sarki cewa in minkum ba ɗaya daga cikin ku illa waridu hafa ce sai ya shige ta kana ala rabbika ya zama ga ubangijin ka ta mun wajibi makadiya a ga hukuntawa summa nunajjil ladina taqaw sannan mu tarda wanda suka ji tsoron Allah wa nazarun zalimi na fi hadisiya bar azzalumai gurfani a cikinta an karbo daga bunaimu dan kayis ya ce sun ambaci wurudan nari shiga wuta sai kabo ya ce tamassaka naru linnasi ka annaha matan ihada wato wuta za ta rike mutane wato lokacin da za a hau a samanta domin a tsallaka za a ga dugadugan kalikai sun daidaita a kanta suna tafiya a kan wuta dinnan barruhun wa fajirhun na kwaransu da fajirinsu ana cikin wannan suna tafiya suna wucewa sun mai nadi hamuna da sannan mai kira kira wutar ya ce anin suke azhabaki wada yi azhabi ki rike naki ki bar min nawa mana nan na duwa inda na sai tari kala sai ta ce fata hasu ga kulli waliyin laha sai ta yi ƙasa da duk wani wanda an matsoyinta wala hiya alam bi bihim min ar-rajul wal ita wuta wannan lokacin ta ta ta ta sanin mutanenta fiye da mutum ke san ɗansa yadda hake sanin ɗanka to a wannan lokacin wutar ta yi sanin ‘ya'yanta bisa gare ka wa ya harjul mominuna nadiyatan siyabahu ko da mominai ke fita nadiyatan siyabahu tufafin sun taura ba mana za sai sai kabu ya ce ma baina manke baila khazini min hazrati ya masira ta sana abinda tsakanin kafaddar kafaddun mai gadi daga cikin masu gadinta da za ka yi tafiya za ka yi shekara ɗaya kafin ka sai tsakanin wannan kawaɗa zuwa wannan kawaɗa ta mai gadi ta guda ma kulli wahidun minhu amudun zu shabatai kuma kowane daga cikin masu gadin wannan wutar yana da wani kulki wanda adda rassa biyu ya dafa bihi dab yana tunkuna jama'a da shi wa yasar bi fil nari sai ya kayar da su cikin wuta a dutun kuɗa ɗaya sai an zuba mutum sabu mai ɗalfin mutum dubu ɗari bakwai al'imamu ahmad ya ce mun samu labari daga abin sufiyan daga jabir daga umu bashir daga hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arju Allah ya dakhula an-nar insha Allah ahadan shahida badar wa badar wa hudaybiya manzo Allah ce ina fata ina sa ran in Allah ya so duk wanda ya halarci yakin badar da wanda ya halarci sulhun hudaybiya to shi ba zai shiga wata ba qalat sai ta ce fa kuntu ji alayhi sallahu yaqulu wa in minkum illa wariduha kai yanzu manzo Allah ka ce kana fatar da wanda ya halarci yakin badar da wanda ya halarci abin da sunu rabiya ba zai shiga ta ba shin ba ka ce Allah yana cewa in minkum illa wariduha ba dai daga cikin umarci sai ya shige ta qalu sai ta ce fasami to sai ta ce manzo Allah dan karanta ba wanda ya ce summa nunajjil ladina taqaw bayan sun shiga din nan sannan mu tsar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazarun zalimi na fi hajisiya mu bar azalumai gurfani a cikinta al'imamu ahmad ya fitar da hadisi daga jabir daga ummun bashir matan zaid ibn harisa ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dakin hafsa sai ce la yadhulun nar ahadun shahida badara wa raybiyata yace duk wanda ya halarci yakin badar wanda ya halarci hudaybiya ko ɗayan su bai zai shiga wata ba sai hafsa tace ah ya zaka wada wannan magana kuma alaysa allah yaqulu wa in minkum illa waridu ashe allah bai ce wa in minkum illa waridu ba da daga cikin sai ya shiga wutar wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sace summa nunjil ladina taqaw bayan sun shiga sai mu tsar da wanda suka ji tsoron allah ya zo a cikin buhari da muslim hadisi az-zuhri daga sai daga abin hurairar da Allah anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutu li ahadin min almuslimin salasatun min alwalad tamassuhun nar ba wani mutum daga cikin musulmi wanda 'ya'ya uku ke mutamma sannan kuma ta ta shafe in dai kana musulmi Allah ya jarrabe ka da ya jarrabe ka da mutum 'ya'ya uku manzo Allah cuta ba za ta shafe ka ba illa tahillatul qasami sai shafa ta walwale rantsuwa wannan rantsuwar da Allah ya sai kowa ya shiga to kai din ma da ya ku sun ka mutum da zaka shiga domin walwale wannan rantsuwa din da Allah ya yi a iya dai an kace kai iya an kace Abdurrazzaq ya zo daga Ma'mar yace a zuhuri ya ban labari daga Ibn al-Musayyib daga Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata lahu salasatun duk wanda yaya uku sun kamu tamma lam tamassahu an-nar wuta ba za ta shafe shi ba illa tahillatul qasami sai dai ta warwara rantsuwa yani al-wurud yana nufin wannan shigar da Allah ce kowa sai ya shiga Abu Dawud da Tayyalisi ya zo hadisi daga Zam'a daga zuhuri daga sayyidun musayyib daga zuwa daga abu huraira shi abu huraira ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa la yamutu li muslimin salasatun min alwaladi wato musulmi yaya uku ba za su mutan masa ba tamassuhu nar sanan kuma ta ta tabai illa ta hillatul qasam sai dai wannan na walwala rantsuwa az-zuhr yace ka annahu kaman dai shi yuridu hadhihi al-ayati da nufin wannan aya wa in minkum ba dai daga cikin ku illa waridu wa face sai ya shige ta kana wannan shigan nata ya zamo ala rabbika akan ubangiji ka hataman wajibi ne ya wajibta maka saka ko makazi ya an riga hukunta shi ibnu jarir ya zo daga abin sale daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya udu rajulun min azhabihi wa ikat ya fita ya dubo wani daga cikin sabansa wanda ke da masassara yana jin zazzabi shi abu huraira ce yana tare da shi na raka shi wajen gaida wannan mara lafiya sun makala sannan mazala ce inna allaha ta'ala ya kulu allah yana cewa hiya nari wannan zazzabin da mutum ke jiki ya yi ta zafi wuta ta ce usallituha ala abdiyal mu'min ina dora ta akan bawa na mu'mini litakuna hazzuhu min min an-nar fil ardi wannan shine kasonsa daga wutar lahira shi ya kwashe kasonsa tun nan don iya ta lahira shi kenan sai dai ce wannan hadisi garibin bako ne malaman hadisi wanda ake dogara da magana su ba su fitar da shi ta wannan huska sai dai akwai wasu sauki da wanda suka fitar da wannan hadisi abu kureb ya ba labari daga ibnu yaman daga usman al-aswad daga mujahid yace alhuma hazzu kullu mu'minin min nar min nar masassar da ake mai zafi wanda jiki mutum ke kama zafi ita ce rabon kowane mu'mini daga wutar lahira saboda me sai ya karanta Allah ya ce wa in minkum illa waridha ba ɗaya daga cikin face sai ya shiga wutar nan to kaga shi musulmi kenan wannan zazzabin da yake shine nasa kaso don haka wacce ya zo lahira babu ruwa ne da ita al-imam ahmad ya zo daga suhail dan mu'az daga anas al-juhanni daga babansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ce man qara qul huwallahu ahad duk wanda ya karanci qul huwallahu ahad har ya cika ta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا كفوا احد ya karanta ta hasso goma banallahu lahu qasran fil janna sai Allah gina mai wani bene a aljanna fa kana umar umar yace to ya haka ne idan nasaka sir ya rasulullah manzo Allah mu yawaita mu yi ta karanta qul wallahu ahad don a gina mu na benaye masu yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lallahu aktsaru wa atim abunda wajen Allah shine mafi dadi mafi yawa mafi dadi ma'ana dai ku yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qara'a alfa ayatin fi sabilillah duk wanda ya karanta aya dubu saboda Allah kutiba yawmal qiyamati a ranar kiyama za a rubuta shi ma'an nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa zuwa ga karfe ga zai zauna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan mutane yace to abu takan wayannan ya kyautata insha Allah sannan manzo Allah cewa man harasa bin wara'il muslimina wanda ya tafi yana gadi bayan musulmai wato ga musulmina akwai can baya inda ake tsammani abokan gaba su shigo musu sai koma ce yana gadi kuma don Allah mutatawwi'an yana mai neman lada la bi ujrati sultanin ba sarki ya jinga da shi ba wai mana ba albashi ake biyan sa ba lam yaran nara bi ainihi bi ainihi bai ganin wuta da idanuwansa mana ko ganin da shi bai balle ya shige ta sai ce illa ta hilatul qasar sai dai walwala ta walwala rantsuwa wannan wa in ko illa wadwa shi ka wannan sai ya shawo shi ba wa inna zikira yace kuma hakika yin zikiri fi sabilillah don don Allah shi ma yudha'afu fawqan nafaqati bi sabbi bi sabbi bi ka ciyar da dukiya domin Allah wa ma'ana ka yi zikiri saboda Allah ana lullunka ladarsa sama ga ciyar da dukiya da sau dubu sau miyatin nefin lunki ɗari bakwai a wata riwaya bisaf imiyatin alfin nefin da lunki dubu ɗari bakwai wanda yake abu dauda ya riwato daga yahaya ɗan ayyuba daga sa'idu ayyuba dukan sun karɓo shi daga zabbanu daga sa'ad daga babansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna salata والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف صلى da azumi da ambaton Allah sun riɓanya ciyar da dukiya don Allah da riɓi ɗari bakwai abdurrazak ya wasu daga mamar daga katada cewar da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha qala sai ce huwal mumaru alaiha shine gittawa ta sama wutar na wuce وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم abdurrahman dan aslam dan zai aslam ce fi qaulihi fadar Allah wa in minkum illa wariduha qala wurudul muslimina almururu ala aljasri baina zahriha abunda ya shigar da musulmi za su yi mata shine gittawa akan siradi wanda ke shi kuma yana tsakiyar wuta tsakiyar jahannama a gitta wannan siradi sannan ne za a ga tsallaka ga aljanna shaka to ka kowa sai ya bi ta nan to bi ta nan shine shigar da musulmai ke yi wa wurudul mushriki da su kuma shigan mushrikai su ne ai dawo su shige ta ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azzaluna wazzalatu yawma idhin katirun masu darjewa maza da mata masu talaladiya su fada cikin ta a wannan rana suna da yawa ana saman gadan wani kan gurbucewa ya fada ciki wata ta fada yace wa kad ahada bil jisri yawma idhin sima talimin al malaika akwai gungu biyu na mala'iku sun kewaye ainihin wannan gada suna zagaye da tarafin gada suna addu'a sa shi ya Allahu sallin sallin Allah ka kerar Allah ka kerar Allah ka kubutar Allah ka kubutar suna wa musulmai addu'a as-sudi ya amsa daga murra daga ibn mas'ud fatar Allah madaukakin sarki ya ce kana ala rabbika hatamu maqadiya wato shiganta din na kowa da kowa ya kasance wajibi ne ga ubangijin kuma hukunta shi ala yana da hataman makadiya asaman wajiban rantsuwa ce wanda yake ta wajaba Allah ya rike ya rike kuma ya wajabta wannan din mujahid ce hataman da yana nufin qada a hukunci haka ibnu jurayj ya faɗa sai Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw sannan mu kyar da masu takawa ai idza barra halaya kullum ala nari idan talikai duka suka shuka akan wuta wasa kada fiya man sakar bil kuffari wanda suka fada cikin suka fada daga cikin kafirai da masu samuwar ustadu zal ma'asi bi hasbihim gurgudun safon su najjallahu ta'ala al mu'minin lil muttaqin minha sai Allah ya kyarda mu'minai masu jin tsoron Allah daga wannan wuta bi hasbi amalin gurgudun ayyukan su fajawizuhum ala sirati wato fajawazuhum ala sirati tsallake wasu akan sirati wasu ra'atin da gauga wucewa dinnan bai kadri a amalihim gurguru ayyukan su allati kana fi dunya annan da suka aikata cikin duniya kowa gurguru aikin sa wani kamar wajiya wani kamar iska wani kamar doki wani kamar rafu wani kamar mutum mai gudu wani kamar mutum mai sauri wani yana jan gindi to bayan su muttaki da sun wuce sun ma yashfa'una fi ashabil kaba'iril mu'minina sannan su nemi ceto wai mana a ba su dama su ceci mabuta mai yanzu rufai daga cikin mummina wanda suka aikata kabarori sun ka mutu su ba ba sai a ba mala'iku ceto da annabawa da mumminai nan ma fa yuhur juna harkan kasira su fitar da jama'a masu yawa wanda yake kad aka na sun naru wuta ta ce jikin gaba ɗaya illa dara to ju sai zagayen huska bakin huska kawai a wuta bata ci ba wato su da wuraren da ake sujuda goshi hanci da abin nan kewaye fuska wa ihi rajul yawm minan nari hitar da su ma din daga wutar shi ma bi hasbi ma fi qulubi min al-iman gurgura abin da ke cikin zukatan su na imani farko za a fitar da man kana fi qalbihi misqalu dinarin min iman wanda a tanawai abin da kai dinar da imani a fara fitar da shi summa allazi sannan mai bi mai summa allazi yali sannan mai bi mai summa allazi yali sannan mai bi mai hatta ya kurju man kana fi qalbihi adna adna adna miskal nasu min imani har akai ga wanda ke cikin zuciyarsa akwai mafi kasa mafi kasa mafi kasa ga nauyin azzarra wanda yake imanin sa yana kasa kasa kasa kasa ga nauyin azzarra abinda azzarra suna ce azgaru na wata turuwa ba mai kankanta to shi ma sai a fitar da shi ثم يخرج الله من النار من قال يوما man qala yawma min la ilaha illa sannan bayan duka masu ceton sun fitar da duk masu dan gingin imani masu ambirbishin imani sai Allah shi kuma ya fitar mutane masu yawa wanda yake a cikin rayuwarsa ya taɓa hudu la ilaha illallah su ma shi kuma sai Allah ya fitar da su wa in lam ya'mal khairan ko da bai taɓa aikata alkhairi in dai ya taɓa hudu la ilaha illallah to sai Allah ya fitar da su a wannan lokacin wala ya kafir nari illa man wajabat alaihi alhudud a wani lokacin za a bar wuta ba kowa sai wanda aka riga an wajabta ma zai dawama a cikin ta kamar wanda ya zo cikin hadisai masu inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce summa nunjil ladina taqaw sannan mu tarar da wayanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimin fi hajisiya mu bar azzalumai gurfani a cikin ta wa idza tutla alaihi ayatu wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا Allah madaukin sarki ce wai za tutla alaihim ayatun bayyinatun ayatun wai za tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyin wa'anda ayoyin bayyana suke qala allazina kafaru allazina amanu sai wa'anda suka karanta su ce masu imani ayyul faqir ayyul fariqain a cikin mu da ku cikin bangarorin nan guda biyu wane ne khairun maqaman mafi alkhairin matsayi wa ahasar nadiya kuma ne ne mafi kyawun majalisa da mu da ku a gidajenmu na zama da majalisunmu na haduwa shin da namu da naku wane ne ya fi nauni haka kafin suke ce masu imani Allah ce to ai wannan ba kyawun gida ba ko kyawun majalisi inda ake zama ba shi awo abin lura ba don mi wa kam ahalakana min qablihim min qarnin da yawa muka halakar da al'ummomi gaban su hum ahsanu asasan sun fi su kyawun kayan gida kayan da ake sa cikin gida na kawata gida wari'iya kuma sun yi su kyawun magana ko ka dai ga mutum gashi nan ya kammala mu halakar da wanda ke sun yi su Allah madawacin sarki yana ba da labari game da kafirai a lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah bayyanannu masu nuni da hujja bayyananna cewa suna kau da kai daga wannan suna bijirewa har ma suna cewa masu imani suna masu alfahari akan suna masu kafa musu hujja akan ingancin abin da suke ciki na addini wanda ke addini su ba da cena wai bi annan cewa su kafiran khairun maqaman su ne mafi alkhairin wurin zama wa ahsanu nadiyan kuma su ne mafi kyawun majalisa ai ahsanu manazila wa arfa'ul burak su ne mafi kyawun gidaje su ne wayanda gidajen sun fi daukaka wa ahsan nadiya kuma su ne suka fi su kyawun majalisu inda mutane ke taruwa ana hira ai suna nuhin nadihim a amar wa aktsaru hudan wa tariqan majalisar su ta hira ta hirayuwa ta fi yawan masu shigo ta da masu zuwa kullum ana zauna ana tattaunawa yonuna wai suna nufin kaifa na kunu wa nahnu bi hadhihi masaba ala batil mu da adda wannan irin matsayi ga gidajen nan masu kyawu ga kayakin alhurma ko mun tara ga duk inda mun haka mu majalisa inda muke zama nan take za ka ga majalisa ta rayu ta cika to ya za'i mu da adda irin wannan a ce kuma akan akan akan banna muke wa ulaika allazina hum tahuna mustaqbiluna a ce wa'ancan da a koye wa'anda ba ma ba su ma hitowa hili suna can ko cikin gidan al'arqam no abin arqam wa nahawa da makamantan gidajen daidaikun suna koyewa ko hitowa ba su to mina dure a cikin gidan da ji Allah hakiwa ce su akan gaskiya mu da addaga gidajen mu nan ga mu nan muna haɗuwa mu ji su ana ta zama wai a ce mu akan kariya wancan su ne akan gaskiya sai Allah madaukin sarki ce yana ba labari qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi kamar wajen zuwa cikin sura haka bi ayata 11 wai su kafirai suna cewa mu'mine da wannan addini wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kira zuwa gare shi da ya kasance alkhairi ma sabaquna ilayhi ai da wa'ancan talakawan da ba kowa ba da ba su riga zuwa ga addinin ba haka shi ma annabi nuhu alaihi salam haka mutanensa suka ce masa saboda zaka taimin koyoshe masu saurin rungumar addini su ne ainihin talakawa su ne talakawa da masu hali da masu mulki to sai dai daga baya wanda Allah ya ware goyi shi ke biyo nuhu alaihi salam abinda mutane suka ce masa kamar da zuwa cikin suratul shu'ara aya ta 111 anu uminu laka wattaba'aka al-arzalun shi yanzu za mu gaskata kan mu yadda da kai alhali kaskantattu talakawa inda ba kowa ba su ne ke biye da kai to sai Allah madaukin sarki ya fada a suratul an'am aya ta 53 yace wa kazalika fatanna ba'dhum bi ba'd haka muka fitini sashen su da sashe muka bar wasu talakawa su masu hali domin idan talakawan suka bi addini liya ƙulu don su masu halin su ce a ha'ula imannallahu alaihim min baidina shi yanzu wayannan talakawan su ake cewa Allah ya musu baiwa tsakaninmu alayhi sallahu bi alam bi shari'a lalace a shi Allah bai san masu gode masa ba ai Allah ya san wayannan da ya sa so karbi addini su ne masu gode wa Allah don haka dan Allah madaukin sarki da suka wa talakawan kun suna cewa su ne a sanu asasan wari'iya da sauransu sai Allah ce wa kam ahlakana qablahum min qarni da yawa muka halakar da al'ummomi gabanin su wayanda sun ka ƙaryata bayan mun halakar da su da kafircin su su wayancan da muka halaka wanda sun ka riga su kum ahsanu asasan sun kasance su ne mafi kyawun kayan gida kayan hawa ta gida wari iya kuma su ne mafi kyawun magana wato shigar su ma idan suka shigo abin gwanin ban sha'awa ne abin kallo ai kanu ahsanu min haula'i amwalan wa amtiatan wa manazira wa ashkana sun yi wannan kyawun sun yi wannan kyawun dukiyoyi da kayakin gida da ababen kallo da kala mata jiki al-ahmash ya so daga abiza bayan daga Abdullahi da Abbas yace abinda ake ne khairun maqamu wa asanadiya ala shi al-maqamu shine al-manzil gidajen da suke ciki wannadiyu shi ko abinda annadiyu almajalisu majalisin da suke zama suna hira wal asasu inda shi asanu asasu shi ko asasu almata kayan gida wari'i shi ko inda yake wari'iya almanzar magana fuska da ainihin shigar da mutum yayi wa qala li'aun an ce ma'aun daga dan abbas almaqamu almaskar abinda abin maqamu da shine gida wannadiyu almajalisu wan na'ima shi kuma da majalisi da ni'ima da ban shawa Allah ce kanu alaiha wanda yake sun kasance a kanta wa huwa kama qala Allah to suna kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ma mutanen Fir'auna bayan ya halakar da su ya bada labarin sa cikin Qur'ani a cikin suratul Dahani aya ta 25 zuwa ta 26 yace kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin ai kamar yadda Allah ce kam ahalaka na qaulahum min qarni sai Allah ya ba labarin irin mutanen Fir'auna sun riga su su ma Allah ya halaka da su Allah ce kam taraku da yawa sun bar min jannatin lambuna wa uyurin da maremari wa zuru'in da shuke-shuke wa maqamin karim da gidaje na mutunci na daraja na alhurma shine fal maqamu al maskar wan na'im don haka maqamutin nan shine wurin zama da ni'ima wanda zai shi ko al majmu al majlisu والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه shine wurin tattara inda suke zamuwa suna taruwa ana hira ana tattaunawa shi yake kira nadiyu ko nadi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan cewa nadi din yana nufin wurin da ake taruwa majalisar da ake hira kamar wanda ya faɗa a suratul ankabut game da mutanen annabi lutu Allah ce wa ta'atuna fi nadiyikumul munkara a wurin taruwar ku majalisar ku ta zama ta hira kuna zai kewa da abubuwan kyama daga cikin abubuwan kyama din wanda malamai suka fata suna zuwa da shi za a ga mutuwa na zaune majalisa ta cika da hira ana da ya sai ga mutuwa ya daga kawarsa ya suke iska far sai kirkice da ya cewa da ya samu lahiya mutanen nan suna suka fara irin wannan to wannan yana cikin albunkar wanda suke aikatawa don haka laraba duk wani wurin taro inda ake zama in ana fira suna kiransa annaji imamu katada yace lamma ra'au ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ashibul khushuna yayin da suka ga sabon manzo Allah akwai kaushi a cikin rayuwarsu ma'ana akwai talauci to sai mushrikai suka bijiro da abun da suke ji suka ce ayyul fariqaini khairun maqamun wa asnabiyya da mu da ku wani bangare ne yafi alkhairin gidan da jin zama kuma wane ne yafi kyawun wuraren taruwa inda ake fira haka mujahid ya faɗa da shi da dhahab yace wa minhum man qala al asas huwa al mal daga cikin su akwai wanda yace abinda aka cewa asas din da aka ce sun hisu al asas yace shine dukiya wasu kace al asas din shine al mata'u kayakin gida daga cikin su akwai wanda yace al asas yana nufin asiyab tufafin da ake sawa su kuma suka ce ar-ri'u shine al manzir magana huska kamar yadda Allah ya da ya faɗa da mujahid alhassan albasar ya ce abinda ake rufe da ri'iya din nan ai asuwa sura jiki haka kuma malik da ambata ya ce asasan wa ri'iya ai ana nufin akasaru amwalan wa ahsanu suwara mun fi yawan dukiya mun hi su kyawun sura to duka dai muka duba dai fassarorin ai duka mutakarewa sai kusa da juna da wanda ya ce tufafi da wanda ya ce gida da wanda ya ce kayan gida da wanda ya ce dukiya ai za ka duk abubuwa da wanda ke suna kusa da juna sai Allah ya ce قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا na'am حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساءة فسيعلمون من هو شر مكانا وأدعب جندا kul kace man kana fi dalalati duk wanda ya kasance yana cikin bata falyamdud lahu arrahmanu madda Allah mai rahama zai masa jinkiri a cikin wannan bata madda jinkiri hatta ya zara au ma yi aduna har lokacin da sun kaga abinda ake wasu alkawari in mal azaba ko dai zama azaba nan duniya a yaƙe su a kashe wasu a kama wasu wa in masa'ata ko kuma alkiyama to a wannan lokacin fa sayalamu na za mu san man huwa sharrun makana wane ne mafi sharrin bagire wa adhafu junda wane ne mafi raunin runduna wai Allah yana cewa kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya wayannan mushrikai wayanda ke riya cewa su ne akan gaskiya ko ne akan ƙarya ka ce musu to ku taho yanzu ayi mubahala mu zo mu yi addu'a da mu da ku man kana fi dalalati duk wanda zan cikin bata da mu da ku falyamdu darahu rahmanu mata to Allah mai rahama ya jinkirta mai cikin wannan bata ya bar shi na abun da yake ciki hatta ya kira ko kada ya dawo kada shi bar wannan abu ya hayya da ubangijinsa har ajalin sa ya kare da mu da ku duk wanda aka mata to mu ce Allah ya bashi nan wanda yake har lokacin da ajalin sa ya zo immal azaba ko dai azaba ta same shi dan duniya wa immal sa'ata ko alkiyama ta zo masa to idan aka yi wannan fa sai alamuna a wannan lokacin da zaka zo alkiyama za su san man huwa sharrun makana wane ne mafi sharrin bagire wa adafu junda wane ne mafi raunin runduna wato wannan hazo da shi kaman muqabala ga abin da suka kawo ya da shi can cewa hayrun maqaman wa nadiya din imam mujahid ce fal yamdullahu rahmanu madda ce da aka ce fal yamdullahu rahmanu madda ay fal yad'uhu allah fi dubyani ana nufin Allah ya kyale shi a cikin zaluncinsa da tsallake iyakarsa wannan kuma shine abinda Abu Jafar Ibn Jarir Allah ya masa rahama ya tabbatar wannan mubahala ce wanda Allah madaukakin sarki ya umarci annabin sai da mushrikai wanda ke riya cewa su suna akan shari'a akan abun da suke ciki don haka to da su da shi a towa ya addu'a kowa ya zauna haka nan wani shi har alkiyama din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne yayi mubahala da yahudawa kamar wanda ya zo a cikin suratul jumaa aya ta shida inda Allah ce kulka ce ya ayyuhal ladina hadu ya ku yan muntuba to yahudawa ke in za'amtum annakum awliya lillahi idan kun riya cewa ku masoyan Allah ne min durin nasi banda mutane ku kadai ne masoyan Allah Allah ya ce to ku zo fatamanna wal maut ku yi burin ku mutu in kuntum salihin idan har kun kasance masu gaskiya ai udu alal mubtil minna wa minkum bil maut a zo a yi addu'a akan wanda an mabarnaci tsakaninmu da ku duk wanda aka barna a yi addu'a Allah ya kashe shi in kuntun tattauna an na kwanar haƙi in kun zama in kuna ne shi akan gaskiya wajen to ku to mu yi addu'a duk wanda akan ƙarya Allah ya halaka shi ai ba su yarda ba domin me in kuna kan gaskiya fa innahu la yadurrukum du'a addu'a ba ta cutar da ku in akan gaskiya wajen tunda an ce Allah duk wanda akan akan ƙarya Allah ya halaka shi to kaga wanda akan gaskiya shi abin ba zai cutar da shi ba shi zama wace ce wanda kake yanki Allah ya bi ka da hannunka ka kai da fada to halin kwarai bai da yana da halin kwarai ranci Allah ya bi shi da hannun da ya murna yake yi to fa na kalu an zalika sai suka ki wannan rantsuwar saboda sun sani da sun yi burin mutuwa din nan to lalle ko za su mutu ko sun san da za su na shi yasa akwai wannan aka ce da ɗayan su ya gurin ya mutu a wannan lokacin da yawon su za su makure shi mutu ba sai ya wata shi na ko wani abu ba nan kai mai yau shi za su rike shi sai ya mutu haka na Allah madaukin sarki ya amince cewa shi annabi ya yi bahana da tsar su ma a cikin suratul arif lokacin da suka dage akan kafirci suka doge akan zalunci da tsallake yaka wai na suna cewa Isa dan Allah ne alhali Allah ya abace hujjojin su da dillansa akan cewa Isa bawan Allah ne kuma shi ma halitta a sa'an kai kamar yadda aka halicci annabi Adam alaihi salam kamar wanda ya zo a cikin al-Imran da aya ta 61 Allah ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya jayayya da kai game da al'amari Isa bayan wannan ilimin da yazo fa qul ka ce mun ta'alu nadu abana ana wa abanakum mu kira yayamu da naku mu mu gayyato yayamu kuma mu gayyato naku wani sa'a na wani sa'a ku gayyato mu gayyato matan ku gayyato matan ku wa anfusuna wa anfusukum mu to da kan mu kuma ku to da kanku a haduri guda summa nabata hirsan nan mu kankantar da kai ga Allah a wata fasara ko kuma summa nabata hirsan nan mu daga murya muna addu'a wa naji Allah alatallahi alal kazibin mu ce la'anar Allah ta tabbata akan duk wanda an makareta in mu an ko duk wanda an makarce la'anar Allah ta tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara jawo Fatima da Hassan da Husaini sun hito amma ina ai ba su hito saboda sun san cewa ma ba halaka qaumun nabiyyan kaso illa ahlaka ba mutanen za su yi bahar da annabi sai Allah ya halakar da wannan mutane don haka suka ki su fito Allah ya ce mai a gaba wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun marajja Allah ce wai zidullahu allazina hatadaw huda waɗanda suka shirya Allah yana ƙara musu shirya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba masu wanzuwa managartu ayyuka alkhairi na kware waɗanda ke wanzuwa su ne mafi alkhairi inda rabbika wajen ubangijinka sawaban a wajen lada wa khairun maradda kuma su ne suka fi alkhairin makoma yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci a jinkirta ma wanda ke cikin bata a bashi na cikin batar a ƙara mai batan da yake ciki to sai Allah ya ba labarin cewa su ma waɗanda sun ka shirya Allah na ƙara musu shirya ita ma shirya tana ƙaruwa kamar yadda Allah ya ba da labarin wannan a cikin suratul tauba aya ta 124 zuwa ta 125 yace wa iza ma unzila suratun idan aka saukar da wata sura faminhum daga cikin su mushrikai ko munafukan suna cewa man ya kula akwai mai cewa ayyukum zadatu hazihi imana shin yanzu akwai wanda wannan sura ta kara ma imani daga cikin ku suna tambaya akwai wani abu na imani wanda sura ta kara muku to sai Allah ce fa ammal ladzina amanu fa zadatu imanan wa hum yastabshirun amma wayanda suka yi imani ka duk sanda aka saukar da wata sura to zai za ta ƙara musu imani kuma sai kaga suna farin ciki wa amman lazina fi qulubihim maradun amma wanda akwai munafici a cikin zukatansu fa zadatu rijsan ila rijsin sai ta ƙara musu kazanta zuwa kasantar da suke tare da ita wa mato sai su mutu wa hum kafiru suna kafirai to wannan ya nuna da cewa da bata da shiriya komi yana karuwa kamar yadda wannan ayoyin suka ƙara bana haske akan wannan sai Allah ya ci a gaba أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Allah shi ya fara ayata ba ni labarin shi ko kaga Allah zai wannan kamar bi ayati na wanda kafirce mu ayoyin mu bayan kafirce ko ce rahuta yanda malam waladan ko lahira an kace sai an ba dukiya da fiya sai Allah ya tsara ga bala ya le ya le ka gaibi ya gano amitta zai da rahmani adam ko ko ya rike wani alƙawari ga Allah Allah ce na kalla ba haka lamarin yake ba sanakatu ma yaqulu abun gane yake wadi zamu sa a rubuta wana muddu lahu min al'azabi madda mu ƙara masa azaba ƙari ma'ana mu buɗa mai ita miƙe ita wana risu ma ya ƙoli kuma duk abun da ke faɗi na dukiya da yaya da yake gani yana da za mu gade su gare shi waya a ce na farda zai zo mun shi kaɗai bai da ko kwandala bai tare da kowa imam ahmad ya fitar da hadisi daga habbabun al'arat shi habbabun al'arat ya ce kuntu rajulan qaina ne mutum nake maki to akwai wani gungume arni a makka wanda ake kira al'asi bin wa'il yace ina bin sa bashi za mu gari wai daban-daban wani lokaci za ga takobi na kera masa wani lokaci kaza na yi masa to dai na bi shi bashin kira da ni mai ba ta yi tuwa ta kaza wani zo domin ya biya ni wannan bashin fa kala sai al'asi dan wayo da ce la wallahi la aqadi ka hatta ta kafura bi muhammad bashin kan ban biyan ka in kana so in biya ka to sai ka kafir cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shi habbabu dan arfi ya musulunta shi ko habbabu yace la wallahi la akfur bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta ta muta summa tu'asa yace wallahi ban kafir cewa muhammad sai har ran da ka mutu aka tada kai to kaga yana mamaki to har mutuwa zai za ta da shi to ta hinaja tafi fa inni idza mitu summa bu'istu jitani summa wali malun sum summa malun wa waladun wali summa bu'istu jitani wali samma malun wa waladun yake ka tafi in mutu aka tayar da ni ka zo min a can din ma ina dukiya ina da yaya ko je ka sai in baka abin da kake bi na sai Allah ce afara aitar da zai kafara bi ayatina shi ko kaga wannan da ya kafirce ma ayoyin mu wa qala la uta yanda malam wanda ce ko lahira ne sai an bani dukiya da yaya Allah ce halayya ne kai gaibi ko ko akwai wani alƙawari da yayi da Allah Allah ya mai alƙawari wannan to har dai Allah ce wa ya ci na farza zai zo mun na shi kadai a lahira a lamarin da Imam Buhari ya fitar shi Habbab ibn al-Aras ya ce kuntu kainan bi makkata na kasance ina makeri a garin makka fa amiltu lil asim wa il sayfa sai ni kera ma asi dan wa'il takobi fa jito aka taka zawo ni zo e biyar bashi fa zakara hadin shi ma sai a mutum na hadisin wannan takardu suka ce sai ya kafirta ni ce bai kafirta sai mutum ta sai ce to ka tafi an tasan zan tahi da dukiya da yaya sai ka zo in biya ka Allah ya ce amit takaza inda rahmani shin wai ko akwai wani alƙawari wanda ya riga ga Allah mai rahama abdurrazak ya ce a sauri ya ba labari daga al'amashi daga abin duha daga masaro ya ce habbabin al'adat ya ce kuntu kai da bai makar shi ma da irin wancan na kasance makeri a garin makka a amalul azin wa ido ina wa azi dan wa'ido aiki bai ta mali alaihi da ran sai zan bashi da nake bi ne ya zama su dirhamai masu yawa sun dan tattara bashi ya dai gwabi kullun aiki ne nika mai ya amsa bai biya ba to da daga dai bashi ya dan taru fajitu da ta kada ni zo domin in karbi wannan bashin makali yace me za ka dika ban biyan ka hatta ta kawo rabin wanda sai ka kafirce Muhammadu yace ni ko la aka hurbe muhammad hatta ta mutu sama ta wasu ban kafirce ma mutu sai ka mutu an ta da kai yace to haka ne idan aka ta san to ina da dukiya da yaya don haka zo ce in biya ka sai Allah ya saukar da wannan afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wanda har zuwa dai karshe a riwaya Abdullahi dan Abbas yace wasu mazaje wasu mutane daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna bida al'asi dan wa'il sahabi da wani bashi wanda suke bin sa to sai suka same suka yi mabiyar bashi da suka yi mabiyar bashi ya ce musu alastu ta zama wani annafin jannata za mu wafi da waharira wa mai kunin samarati ba kuna kuka ce can aljanna akwai zinariya akwai azurfa akwai alhariri akwai dukkan nau'in ƴaƴan tace kalubala suka ce eh mun ka ce haka kala fa inna hu idqul ahira to na muku alƙawari mu je lahira in can biya ku ku bari sai can kaza yanzu akwai masu yin su ce ba su lahira ko to kaga sai koyi da asi dan wahidu mutum na bin ka bashi ka ce bar ni har lahira kaga ba san lahira bake yace mawridu kuma lahira na yi muku alƙawari shan lahira dan muka zo can zan biya ku tunda dai kunci akwai zinariya akwai azurfa akwai alhariri akwai dukkan nan yayi ta ce yace ko wallahi la uta yanna malam wala nace mun muku rantsuwa da Allah can lahira yanka tahi sai an bani dukiya sai an bani ƴaƴa wala utiyanna min zakitabikum allazi jitum bihi kuma zan za a bani kutunkucin littafin gana ku wanda kuka zo da shi fa daraballahu masalan fil qur'an sai Allah ya bada misali ta cikin qur'ani ce afara ayatul ladzi kafara bi ayatina har inda yace wa ya'tina farda zai zo man shi kadai wannan ko yace fasara mujahid da katada da wasu da ba su ba a takaice dai duka malamai suna mata zai ta sauka ga asibin wa'in game da wannan alfaharin da yi na ana bin sa bashi ya ce sai an je can lahira sannan ya biya don can ma za a bashi dukiya da yaya sai Allah ce a tsara al-gaiba wannan musanyawa ne ga wannan magana shin ya dai ga gaibi ne amitta haza inda rahmani ahada ko ko ya rike wani alkawari a wajen Allah mai rahama menene ahadin nan shine la ilaha illallah shi ya taba wadin la ilaha illallah balle ce lahira za a bashi dukiya koyar jubi haye zan saboda wannan kalma ne yake fatan samun wannan dukiyar muhammadu ibn kabul qurazi yace abitta zai da rahmani hada ai shi da shahadatu la ilaha shi ya taba kalmar shahada Allah ce kalla ba haka lamarin yake ba sanaka to ma ya kullu duk abin da ya fada za mu rubuta za mu sa mala'iku su rubuta domin mi domin ya hukunta kansa da abin da ya korata da kuma kafirci da wa Allah mai girma Allah ce wani mutu lahu bil azabi madda za mu miƙe masa azaba a ranar lahira miƙewa ma'ana abu da azaba wannan risuhu ma ya kori kuma duk abin da yake faɗa na yana dukiya ya mu za mu gada wannan bai ma'ana za mu sonke dukiya za mu sonke ƴan gari shi ya zo muna gidan lahira shi na shi kadai babu ɗa babu dukiya shi da Allah ce waya a ce na farda imam mujahid ya ce wani riso ma'aikul shi ne maluhu wa walduhu da dukiyar da yayan duka Allah zai gade imam kata da ce wani riso ma'aikul a ƙala ma inda hu duk abin da ya faɗi duk abin da ke gare shi na abin da cewa za a bashi dukiya yaya ya ce duk an ka zo can za mu gada wannan abin ya zo shi kaɗai bai da wa'annan don haka waya ce na farda zai zo mana shi kadai ba dukiya ba yaya kuma duk abin da tara da duniya da duk abin da aikata a cikinta zai zo shi kadai ba zai zo da wannan ba ba wani abu wanda ke bin sa dan kadan da komai yawa sai Allah ci a gaba واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كلا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ألم تر أن ألم تر أنا أرسلنا الشياطين الظالمين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا Allah ya ce wattakazu min dunillahi alihatan sun rike ababen bauta koma bayan Allah li yakunu lahum izza domin su kasance karfafa gare su zama taimakan su Allah ce kalla sai ya kafuru na bi ibadan su kuma kan nan da suka bauta ma za su butulce ma bautar da sun kai wasu a ranar kiyama wa yakunu na alaihim didda su kasance kishiyo a kansu duk wani abu wanda an ka bauta ba Allah ba ranar kiyama abin nan da an ka bauta musu ya ce a'a shi ba shi an ka bauta mu ba Allah ya ce alam tana shi ba gani ba anna arsalna shayada cewa mun turo shaytanu alal kafira kan kafirai ta uzzuhum azza suna hizga su hizga wajen aikin kafirci aikin sawa aikin barna sai ga shaytan ta hizgan mutum Allah ya ce kwala ta ce kar kai musu gaugawa inna ma na'uddu lahum adda kawai muna kirga musu ne kirga mana muna kirga rayuwarsu muna kirga ayyukansu li sabawa aji Allah marauke ya ba da labari game da wasu kafirce ubangijin su su ne wa'inda sun karki ababen bauta su ne gumaka don su kasance izzan abun rinjaya a gare su ya zama suna taimaka musu sai Allah ya ce ba haka lamarin yake ba sai ya kafuru na bi batin su gumakan za su kafirce ma bautar da suka yi musu ranar kiyama sannan za su kasance kiyoshi a gare su ma'ana sabanin yadda suke tsammani suna tsammanin gumakan za su cece su don dama suna cewa inna ma na abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa ko da aka zuwa lahira sai abin kan aka san haka kamar yadda Allah madaukin sarki ce a suratul aqab aya ta biyar zuwa ta shidda wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين Allah ce ba wanda ya fi bata kamar wanda ke bautar wani wanda ba Allah ba wanda ya koya kira shi ba zai karba masa har ranar kiyama kuma su wayannan da suke bauta ba su ma san suna bautar su ba shine ma'ana wahum an du'ayin gafiruna sun rafkar ba su ko san an bauta musu wai za hushirar nasu a lokacin da aka tara mutane a ranar kiyama kanu lahum a'da'a su wayannan da aka bauta wa sai su zama kiya ga wayannan sun ka bauta musu wa kanu bi ibadatihim kafirin sun kasance suna kafircewa bautar da suka yi musu suna cewa ba san da ita ba don haka Allah ya ce sai ya kafuru na bi ibadatihim wai kunu na lahi litta su kasance kiyoshi a gare su Ali ibn Abi Talha ya anso daga Abdullahi da Abbas yace wai kunu na lahi didda ai a awanan mataimaka imam mujahid yace su kasance aunan alaihim mataimaka a kansu ba mataimaka a gare su to hasimuhum wa tukazzibuhum su abun bautan nasu za su jaya da su suna karyata su kaga sun taimaka a kansu wajen yi musu azaba al'aufi ya karɓi tafsir daga Abdullahi dan Abbas yace wa kununa alaihim lidda ay qurana'a su kasance abukan gamin su a cikin wuta shine katada ce bai ma'ana qurana a finnari yal'anu ba'dhum ba'dan wasu suna la'anta sashe wa yakfur ba'dhum ba'da wasu na kafircewa sashe waya ce ka aiko kuka kai muna a'a ai ne yanku na a'a ne sai ai tala cece ne sai Allah ce alam tara anna arsalna shayatina wai ashe ba gani ba cewa mun turo shedannu alal kafirin akan kafirai ta uzzuhun suna hizga su azza hizga aliyu nabi talha yace daga ɗabas tubuwihin igiwan ta uzun azabar suna batar da su batarwa al'aufi shi ma su ga ɗabas ya ce abinda ta uzun azza tu harridun ala muhammadin wa ashabi suna shishi ta su akan su je su yaƙi muhammadu sabansa imam mujahid ce tushlihim ishla'a suna shishi ta shishitawa katada ce tus ijuhun isaja suna zaburar da su zuwa ga sabo zaburarwa sufiyanu sauri ce tugurihim igira'an suna shishita su shishitawa wata sta'ajilu istijala suna gaugautar da su gaugautarwa zuwa ga aikata samu imamu su yace tudugihim duga suna batar da su batarwa shine ma ya ta'azzun azza abdurrahman bin zaid yace haza ka qauluhu ta'ala wannan yayi kama da fadar Allah inda yake cewa sura zurru ayat 36 wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyidahu shaytana wa huwa lahu qarin duk wanda ya dakushe ya ci baya a wajen ambaton Allah mai rahama za mu gwama masa shaitan ya zama shi ne abokan gaminsa faya kunu mahuwar ƙarinun ya zama shi ne abokin gaminsa a ranar yawa tare za a ɗaure su a kaɗa wuta sai Allah ce falata ajal alihim karka gaugauta musu wai mana karka nemi a gaugauta halakar da su inna ma na'uddu lahum adda kawai muna jinkirta musu jinkirta ko ko muna kirga musu ayyukan su kirgawa ai la ta'jal ya muhammad karkai gaugawa alahul ala haula'i akan wayannan fi uqil azabi bin wajen akowar azaba gare su inna ma na'uddu lahum adda ai nu'akhiruhum muna jinkirta musu ne li ajalin ma'adudin ga wani ajali wanda asananne tsararre wanda za su kasance zuwa gare shi ba makawa shi ne azabar Allah da musibarsa to haka Allah ya ce kamar wannan a cikin sufin Ibrahim aya ta 42 ya ce wala ta saban Allah gafira amma ya amalu sani kada ka yi tsammanin Allah ya rauka ne bai san abu da zalumai ke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar jinkiri ne zai yi musu zuwa ranar da idanuwa za su yi kuru-kuru saboda hirgita da ban tsoro haka irin wannan a cikin suratul tariq aya ta bakwai ta sha bakwai Allah yana cewa kuma hilal kafirina ka dan jinkirta ma kafirai amhilhum ruwaidan ka dan jinkirta mu dan lokaci kaɗan bayan sun mutu za su rada azaba haka ali imrana aya ta 178 Allah ce inna ma numli lahum kawai muna jinkirta musu ne liyazdadu isman don su ƙara daukar wani zunubi irin ta ne a cikin suratul luqman aya ta 24 Allah ce numatti'uhum qalilan za mu ji yadda su daɗi kaɗan ɗan rayuwarsu na duniya sun manan tsarruhun ila azabin galizin sannan mu matsar da su mu tura su mu tunkuda su zuwa ga wata azaba mai kauri hakan ma a cikin sutu ibrahim aya ta talatin allah ce kulta mata ku ɗan ji daɗi na duniya fa inna masirakum ila nari hakika makomar huta to wannan duka dai suna tabbatar cewa dai su azzalumai kafirai fasikai mushrikai azzalumai kar a gaggauta musu kawai Allah jinkiri ne yake musu zuwa lokacin ajalinsu shi yasa imamu su dace innama na'uddu lahum adda kai muna kirga musu shekarunsu muna kirga musu watanninsu muna kirga musu kwanakinsu muna kirga musu awowin da suke yi duk wanda ta wuce a ce daya wata ta biyo biyo uku har a kai dan lokacin da aka dibo sannan Allah ya kama su Ali ibn Abi Talha ya an so ga dan Abbas yace kai innama na'uddu lahum adda aina uddu an faton fit duniya muna kirga shedarsu duk lumfashin da suke a duniya muna kirgawa saboda kowane mutum akwai iya adadin lumfasa wanda zai a doron duniya to duk sanda lumfasa ana nan ana kirgawa don a koda ka ga mutum yana zalunci yana ciya amana yana yadda dama to kawai shedar tana na kirgawa akwai dama ajalin da Allah ya sa mishi to ko ba za a karbe shi ba ba za a halakar da shi ba sai wannan ajalin ya cika to yana ganin dai nan ya kamata mu tsaya insha Allah fatar abin da makaranta dai Allah ya ba ladan daidai kura kura Allah shi yafe wannan haduwar ta mu Allah ya mata albarka ya sa ta zan sanje daga baki daya muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da wannan ibadu da muke yi Allah wayannan matsalolin ke faruwa a wannan duniya ta musulmi muna roƙonka ya Allah ka yayi mana su Allah duk masu son su kawo matsala ga al'ummar musulmi a duk inda suke Allah ka wargaza su Allah ka bai da matsala a gidajen su Allah wannan yakin da ake a gabas ta tsakiya muna roƙonka ya Allah kawo ƙarshen wannan yaki da wuri Allah karka ba makiya addinin musulunci nasara akan musulunci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah